خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صلاتهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يخرج منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin a markasa halittuna da jama'a wanda ke albarkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 18 ga wata na Ramadan hijira shekara 1446 wanda ya dace da 18 kin ga watan uku 2025 ina gabin kawo ƙarshen surutu da gashi yadda jiya ko? fajar fajar kuma za mu tashi harkon balad yau insha Allah fajar balad tare na akwai yan tambayoyi ina ga tambaya ta warko kayan tambaya ta farko akwai daya cikin jigo na malaman suna wannan kalmi ko a wannan zamani zamu ce malaman hadisi abu saƙar wani allah mai cikawa jiya allah wa rasulullah wa rahamu wa rahamu na ba'ada iya daga cikin jigo a duniyar ilimi ta yi ilimin hadisi wanda suke rubutawa su karanta su rubuta iya daga cikin manyan almajiran albani rahimahullah iya daga cikin da tawon kan da tawon albani wuri da malafi ya ishara abu kaza abu da ta ya mun tambiya kan abu kaza kwarai ya yi aiki na littafi da dama kwarai wanda kuma iya cikin yin wasu kwarai ya bar gaskiya gado na ilimi kwarai Allah ya tsaya ta wata tambaya ta farko ta cewa iya neman bayani akan aya allazi khalaqani fa huwa yahdi kun san bayanin ba da yake a takaice a ahidi ne cewa tafsirin da ake da dogon bukata wannan ibrahim alayhi salam yayi iya cikin maganin da yayi akan bayan ya tawaye ga bautar wani Allah sai yake ga musu duk wannan abun bauta na ba Allah ba makiyin shi ne in ba Allah ba sai kace wannan Allah da yake bautawa allazi khalaqani fa huwa yahdi shi ne ya halice ni kuma shi ke shiryar da ni wallazi wallazi huwa yut'imuni wa yasqini shi ke ciyar da ni ya shayar da ni wa zamurta fa huwa yashfini amma ne shi daya shi zai ba da lafiya wallazi yutini thumma yuhini wanda kuma shi ke kashe ni shi ke raya ni wallazi ya ta'ata ma ni ka fili kadai sai a tayyama din shi kuma nake wata ya gafarta mun kula bayan gobe kiyama ina ko tana magana da Ibrahim yana mai da kurin zuwa ga Allah Allah halice shi shi ke shirye da shi shi ke ce da shi shi ke shayar da shi shi ke bashi lafiya shi ke fatar Allah bi gamar gobe kiyama haka yana kan fara sai mai magana karancin wali na zawara ko buduwa tambaya dai bata da ma'ana yana gani sai mu kuma tambaya wali yuno ne a cikin karancin wali wali guda ne abin da ka ce lanika lafi sake wali ko shahidai na shahidai na ka ce biyu amma wali guda ne wali ɗaya ne kurin ba magana wali ɗaya ne ko nuna wali ɗaya ne zai aiki a cikin lamarin armi ɗaya ne mai wali wanda mahimmancin lamarin mace imma uba ko kaka ko ɗa ko ƙani kowa su ne suke da haƙƙin ko zawara ko budurwa ba mai iya aurar da ita sai waɗannan waliyai wanda ɗaya cikin wannan da aka jero ko ku su wakilta wani cewa ya bada wanci ko budurwa ko zaura duk da wani abinda kuna ake magana zaura ya budurwa ita budurwa in aka tambaye ta kina son wani idan ba ta tsiki ale kin alama tana so ne kenan ita kuma zaura tsoho kai ce ta san komi sai ta bayani shi na kuma bayanin amma kowace a musulunci ba dama a mata arman da ba ta so ko zaura ko budurwa na salama ya hana auren duni kuma daman jigon aure soyayya jigon aure soyayya ba soyayya ba ba aure wannan al'ada ce kurin a ce a yi kurin ko bata so shi ya ɗaga ƙauli ubanta ne tile da mutu haka suke mutanen da wannan ba al'ada ce ba addini ba addini ya sai tana su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sada auren mata guda biyu daya duka sun kawo jaji ya rasu wallah ma'aikun baba na mana auren da ba na so don kurin wani buri shi annan suna zama ya kira oban aka warware wannan auren da aka waɗi ya ba ta so daya annabi ya sada zai ta tace a rasu a bari ta ce na dangana da abin da baba na yi amma na yi haka ne don uwaye su san ba su da haƙƙi kan wani lamari na so kuɗi ta ce don karatu ne don karantar da uwaye su san ba su da haƙƙi har mace ta bata su kaga nan kenan a taɓa musulunci babu arman dole amma ba armin sai da wali shaidu ne ake cewa aƙalla guda biyu wannan wani aƙalla ne ba ta sama da biyu na hina karanci ne aka ce guda biyu da an kama ganin wali ana shaidu ana magana karancin guda biyu din suka yi haka kuma abu ne mai kyau sai ka dan ta ilmu nika ana mai magana a bayyana da aure arabiya cikin sunna a daga aure a aure a sunan da aure ana so a san abin sunna ce karara a daga ta take magana a yi a bayyana da aure wannan ilan da kan yi ko da a gida aka yi ta bibi ne ake yayi amma ana buƙatar shaidawa kun za ka kama maganar Abdullah bin Auf annabi ya aure a dubbe ma labari da kaza kenan daga shi fa ba da a wannan sun kaji ba kisa gamin Auf da annabi sallama ai da ya tambaye shi aure ta yace aure ne annabi labari amma mai annabi ce mishi aure mu dubiya ta me walima suna cikin ilani daga aure sanar da na aure a zuwa sha walima ba ka abin ba ka koya bane ba ita ba zan abin da tune magana sanarwa dan biya a karanci ne mutum biyu wajen amal amma sanar da aure a shaharar da arabi sunna ce sai ga mutum mai almuguni ya kada tayi ana cikin sunna magabata a sa arme ma a cikin masajid juma'a a amsashin juma'a da kuma ce su kan wani magana a yau masallaci iya cikin kirkiri kirkin da almuguni ne ibn qudama babu na musamman yayi na sunnanta sanar da aure a cikin masallaciya da abin shaharawa ne a daga shi ba matsala ba ce amma a karanci a samu mutum biyu karanci in suka shaida aure yayi sai mai maganar cewa mai matsayin in iya shi in iya sallah in iya addu'a a cikin sallah don kenan in yi rini ido za mu nutsuwa don wa lamarin addini ba kai ba na gani bane ba wace ma kalli na da wace ma rini ido shi na da bale kuma a sallah ana kaskantar da kai da ba man sai kalli ido sai abin da kace maka wace akwai cikin rini ido cikin kana da gaskiya magana ba wani bukatar kare idan za ka da na san da yana ka waju kullu amma bai magana a cikin kare idan da kuma musamman a ce hana aka kare da lahi amma da kai abin da kake kullu ka kada wannan gaban da wannan gaban sai bai magana layya daga ina take farawa in wa magana layya ba ta da shekaru in dai ka balaga cikin wajibci da aka dora duwun da ya balaga wajibi ne in iya da hali ya aure mana ya layya in dai da hali ba magana ya kama uwayenka yan wajen lamari na ibada ko haji ko layya kai allah ba kudi da kai allah ya dora ma zuwa aikin haji ba uwayenka ba su akan bayan kai kayi ne ta kwan za a yi magana uba ko uwa amma harko kai allah ya nema zuwa aikin haji wannan shi ne wajibi na farko maganar layya ma haka ce ba ma ita mata matsala tun da yan har a ce tsawon na kafe tana iya kara rago guda tsata rago ba ba ga wannan a yanka kanan da kai haishi har babar ka duka ya mutu shi ne kuna ba maganar rigima amma shi ma ta ce ɗaya ne kun za ka yi ta kanka kai ne farkon waje kuma cewa na ya farko ya rago ya waye a'a da ɗan akuya wanda ya shekara da akuya wata shekara da tinkiya wata takwas ne ko shida da rago jin lailaye ce bakin halin Allah ke karba mun da imanin ka kun kai salati kun ne yanku magana an habba hali muna da zan kudi mu bakwai sai saniya ko sa kuma kowa lai eh kowa sunan lai ban ba mu kala kanta sai mai magana aure daga ina ke zama wajen hukunci a takaice wa magana aure a musulunci aure a magana ta iya iya zama wajibi ko suna wata mustahabi inda an yi ke zama wajibi damar da suna ta kwasan ana so a yi shi amma zama shi wajibi ga mutumin da ke tsoron haɗawa cikin halaka iya da sha'awa kuma rishin da sha'awa zai kai rishi ga matsala duk wanda yake da sha'awa ɗabi'a ɗan adam mai yawa akwai sha'awa Allah ta ɗabi'a gariza mata da maza ta lamarin san aure san sha'awa ke matuƙa fa da wani bukata ya kamata ka yi matuƙa kana da hali to ka yi aure a kan ƙa'ida kuma wanda aka ce ka yi don akwai matsala mutum ta shi ibadar Allah iyar sha'awa ko da ibadar kana sha'awa dole ka yi shi tunda ba da ka bata tsoro amma da baka sha'awa ne ana kuma sai bin tayyar Allah bai arme ba ko da ma sai ba wani wuri bai arme ba da wasu malamai ba sai ba aure suka mutu mun yi malamai kuma sunna shi sai mutum yana tukurin kullum ana gudu mai yana gudu kullum ana gudu ana gidan kasu ana nan bai samu yare mu halin da ta kawo kiran ba a cewa wajibi ne amma idan da bukata sha'awa dole kai akwai masu ganin wani suka wasa da al'aura don haramu ne ba wani wasa da al'aura wani koko mutum kana tsoron Allah kana hanyar Allah kana sha'awa to abin zai kalma halaka ko ta aure wannan ka rage buri ta aure ka rike guri gun ya ga mutum iya da hali abu ba zai a maraya ya ce sai ya gida ya yi wane ne ya wane wani iya wahai mutum mai gidan ba hali ne ba da hali ba to ka sa ka mu sharaɗi ne ka yi gida ka kaza wani abubuwa ne ka yi su ne kuma kana sha'awa ne ka ga gidan tsoron Allah ka ɗauki guda ka bar hanya haka nan inda hali ka yi aure mutuƙar za ka iya ga mata kuma a hankali wani gida ko abubuwa zan nana wa a hankali sai a yi amma ba wani magani da wani mara cewa ba shi addawa ya sha'awa wa addawa wadda da maka saboda a ba su addu'a ko mutum ya da hali wani lokaci matashi ne injin da zo kan shi injin sabon wundi ne ya kai suka zuba da wuri wai ke cewa wai yana sha'awar shi wai mai ke bukata shi yanzu yana rashin lafiya rashin lafiya an ba sha'awar hudu ba sa ko a masu abin masu sauran akwai wasu da suka ta sha'awar ta sun mutu in ba an tsaga ba an sa reza an yanka al'aura sha'awar ba ta kwanci to sai ke magana wai shi wai yanzu muke nema wai ya iya zuwa ko da wata mace ce ba ta shi ba wai yanzu sha'awa ita ba da nake magana ce kai tsakanin da Allah dan uwa ga inji da ke tare da kai ta ce ina biya malaka wajen da ta ɗari hudu na zaka biya malaka kuma ka ce hujja ta yi min ko ka ce da ba matar ba ta ka ba ba hujja kan haka duk wanda ya maka biya maka ya maka wani inji wani da ta ɗari hudu ya biya malaka ce da ta ɗari hudu ko ɗari biyar ya yi maka arziki ko in ka rage gudu da aure shi ne kurin dole da yawa samari haka ne a rage gudu a aure kurin ya ne ne kurin sai wani ke cewa mai matsayin tsayuwa an gagawa ko ana ta yi an gawa a tsaya an wa matsalar tsayuwa an gagawa ya cika amma da masu akwai shi asali amma hukumci an shaye shi a nan sallallahu alaihi wasallam a tarwa da farkon sun ta inganta da da farko in gagawa ta shi har wata rana ya rasu da bai huji ne ba yace ayi na mai ta gawa ce ne annabi ne ya kai su ne daga baya ba ta shi kamar da wani kan akan gaza albani ya kawo masala wata sai da ali radiyallahu anhu suna makwantai sai aka zo da gawa sai wani ya tsaya wani dace mai zamana zamana yace a ga yace zama ka bayyana gaba a dace mun shi eh annabi da farko suna sallama ya zo ya tashi mu muka tashi kuma sai amma gaba ya zama na hasa mu muka hasa kira ta ce an yi da annabi ya amma gaba an shan hukuncin na an gawa ya an tashi kiran ba sai an tashi ba sai misalin zakka yan wani sabon zarta wani abu ne masala ce wadda malamai yau da yawa suna komowa daga wasu abu sananne shi asali ana kimanta abin da ta mallaka na kudi asalin zinariya ce a nasarar ya magana a kan zinariya ko dara ya ce wani mallaka 20 dinarar wahala a lalhaul wanda ya mulki dinari 20 shekara ta zagayo dinari 20 na shari'a shi ne awo da aka yi a ma'aunin zamani dinarin shari'a kowane guda wani bai canza kullum wannan hanyar da shi kuwa ɗan ce duniya kullum ka nake me ya wani dinari ishirin a ma'aunin zamani dinarin shari'a a ma'aunin zamani ya canza dinar kuwa ma'aunin zamani iya yawan garam hudu da yanki shirin da biyar kenan kar kata garam bugil ka yan bugil bugil yan kar kenan bugil iya garam hudu da yanki shirin da biyar duk dinar da to isan sai dina garam kudi da yanki shirin da biyar su 20 shi zai ba ka garam 85 kenan garam 85 dinin garin da kaje duk duniyar canza dinin aka je wannan shi bai canza wa duk ɗan tarihin duniya duk garin da kake kurin nisabin zaka ɓangaren zinariya ɗanyoyin da ne wanda ya kai sai garam 85 na zinariya shi ne zakata yanzu ka tambaya nuna kudin garam kudin da yan wakan mamanta kasuwa ta duniya ita shi kan sannan kaga farashin da na garinku daban ne ta yi aiki da an kai za ka isa a garinku kenan matuƙa da sa a sama garinku bai bukata ka tafi farashin sama mu da sa da muke a yanzu a iya da muka ɗauka tambaya da muke anan za a iya samu mun da garam a kan jaka ashirin da biyar shi ma ka san akwai dizu tara bantan tara bantan tara hawa hawa ta zinariya to amma ita shari'a da dizu tara dizu tara bantan duka wannan gaba ɗaya a shari'a diddin su zai matsala mutane duk da suka shara a cikin a daga hana in za a canza garin na mai kan kara ban takar kara da saka kara an ce babu tsari ba da kenan ta shara ba ruwanta da wani kara kin duk kara kin duk a wani shara da ce to sai muka dauki tsaka tsakiyar da sani na akan garin bantan na na na na san kimin da akan haka muke ba tsamu da sabi jika 20 da kudin garin guda idan ka ba garin guda jika 25 so 85 zai ba ka miliyan biyu da ika ɗari da ishirin da biyar don miliyan samta santimita wanda wani an wana maganar farkon farkon nisabi farkon nisabi kenan wannan a kan haka kenan kuma abin da zai canzawa duk yadda aka yi kullum ni za ba da ɗaya cikin arba'in ta ka ce a dukkan jika guda dala biyar dukkan jika ɗari jika biyu da rabi duka miliyan guda jika ashirin da biyar duka naira arba'in ya ba da naira ɗaya haka ne masu naira din naira arba'in naira ɗaya ba da haka ne zaka sai da sai ko nono wannan bai canza amma eh miliyan arba'in miliyan ɗaya ba naira dubu naira dubu arba'in da dubu da kai sai ba ta ba dubu da wannan shi a cikin lissafi kenan a yanzu to akwai ban ga nan insha Allah da zai yi lissafi ba shi ne lissafi lissafi kenan a yanzu kuɗin Nijar ya mace miliyan biyu da yaka ɗari da ishirin da biyar shi ne lissafi wannan kuma abin da ya gaba kuma ba lissafi duk abin da ka samu dai za ka ba da ɗaya cikin arba'in ne sunan da Allah
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد wani irin tsorori ayoyi na harko na baya masu kalmar la za'ida wadda ba su turewa ba ta turewa ba ce ba ta tabbaci ce wani yadda cikin kalamun arabin da yake tabbata fa haka wuri haka cikin ƙur'ani a kwanan maganar allah iya tabbatar da rantsuwa daman dai mun da su da balad albalad wani gari ne jamhurin magabata ko tafakin fasiri ana nin garin maka allah yana rantsuwa bi hazal balad da wannan gari inan gari ne sananne shi ne garin maka yanwa kamar da bayani ya gabata allah subhanahu wata'ala iya rantsuwa da abin da ya so kuma da abin da allah ya rantsuwa da shi kasa akwai wata hikima akwai wani matsayi akan wannan abu kuma kowa ya san matsayin garin maka duk waɗannan addinai gaba ɗaya babu wanda bai karama maka kuma a musulunci duk duniya inda kake babu wuri a duniya inda ake fuskanta kamar ka'aba tarihin duniya har yau babu wuri da mutum zai tunkara da duk inda ke a duniya yake neman ya dace da garin ko yake kallon shi a matsayin ba da shi sai maka ita matattara ta taujihin bayi wajen bautar Allah kowa na ke fuskanta don saboda ibadar Allah aiki mafi kima kan ka cinna sallah amma ya kakkan da ka'aba to Allah iya rantsuwa da wannan gari nan bayan cewa Allah iya rantsuwa da wannan gari cewa an ta hillu bi hadar balad na iya daga cikin sharafin garin cewa kai kiran zaman kama a garin wani sharafi ne kana zamana a wannan garin waye annabi sallallahu alaihi wasallam duk da akwai masu kahil na maganar halitta mishi da aka duk ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam na maganar makka Allah ya haramta yaki ko kare cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka fito makka yace makka tana nan al'umma tun halittar samai da kasai kurmin makka al'umman makka tana nan har tashin kiyama ni ma an halitta mu ta sa'a ɗaya ce ta rana aka ban dama kuma na haramci yana halaka an halitta mishi lokacin shiga maka wannan shi aka halitta mishi shiga garin maka da ya Allah bayan rantsuwa da maka ya ce wa walidin wa mawadar Allah yana rantsuwa da ma'aihi da abin da ya aiwa an ci na Allah ya rantsuwa da adam ya rantsuwa da yin adam gana kenan kuwa jawabin rantsuwa Allah ce laƙada halaka da insana fi kabar wannan rantsuwa ce Allah yi jawabin rantsuwa da Allah yi ne ke tabbata mana ya gaya mana cewa tabbas hakika mun halitti jinsin ɗan adam cikin wahala an ce wannan iya karantar da ɗan adam Allah da mu yayi gidan ka wahala dole ba ka rabuwa da wahala dole tun daga malaka tun daga zanen goyo a ɗarme ka da daɗi ba da dole ka dangana an ɗarme ka baya kawararre ana tashi ana faduwa ana tuntube ana faduwa ko tahiya matsalolin da tun iri iri kana an ce ba hadisa mai fara yau al'ada to dama Allah yi ka dama wani wahala ka'ida ce ka sai dai tsaron kuma ba kowa ya tashi dan wanda ka tashi Allah ko ya mutum dole ya wahala za ka mutum Allah wani ne kuma na duniya iya da bare ma sun kai ɗari ko nawa ko dubu ma ma ta kafura ma ce alhaji ka san sai ana wani ta ana nan wani kullum kai dan gudu a sati ko minti 30 30 kin nan kullum iya iya ko in ma bin iya kunya da shi ya sai wani belo a daki ya dannawa iya dannawa ya zuwa da ya zuwa zai rage zai rage in ba ka bace wala ka mutu da wuri dole kuma yi ko mu hajinka ya ana bukatar ka wani jiki wannan wai wahala ce mara mara ladawa kamar mara ladawa ba ko bi ba lada ko daya dole kuma kai da wahala to to shi ake ni dan adam da yakon ka wahala abin da kai wahala mai lada mai riba zaka zo wani zai mai wahala ta kiyamulal ko da ta minti 10 ko ta minti 20 amma yake ce asuba akan titi iya gudu iya bin hanya ko iya tahiya iya marshi sai wace marshi doktor ce marshi eh doktor ce marshi marshi ko ke ta minti 30 Allah kai ka je zaka kai mutanen da zai take da wani sai limbalo wani kuma gida sai wani belu mai tsada iya iya sabbi ta iya dannawa iya yi sai dai an wahala haka yato da kan wani kan yana da wani kan yana da eh kaga shi ake adam so jira mutanen mu ko likitocin mu ko mutanen amare ana magana bature in yanka magana motsa jiki sai ka maka bai kai da kanka mutum ne shi da yake magana bature wani kawo ne shi a wajen shi kudin mutum haka ce ko a ganin ba abin da yake kudin zakaf in a mota ne a mota yake in a buro ne kur kai kuma kana sallah kana tayi kuɗi kana tashi ba dai bane ba kai shi ba dai bane ba da musulmi kawo ne kana da wata jimnati daban wani kana nan wani jiki na musamman kuma mai lada sallah kai kuma salawa ga nafila ga qiyamul layl ko da kuma jiki ne kuma ta mata ilimi ne a wajen zama ilimance an shi kuma jiki ko da haka kai kai mun jiki ne cikin mun jiki ne wanda shi ne balle sallah ka yi rukuyi ka taso ka yi rukuyi ka yi kurka tashi ka daga ka je ka gwiwa aiki ne baka yi kuma wanda kuma mila da kuma amma su suna yi abin za su ba da haka yana kai mila da ke shi ne da adam ya yi kitan ka ko wahala allah ya rubuta mutum mai cikin wahala ya haka shi sai allah ya ce a yi hasabu allah ya يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا
يقدر عليه أحد نعم أجلسي نمتاني jidana a cikin malaman tafsiri na kawo wani shahararre cikin ƙwarai wanda yake isa da ji da kaza da kaza to wannan ita aya ta alƙur'ani an ce al'ibra da umar da fadilin lafi kusur sabab la yi rikina ƙura'ani yanzu ana aiki kuma mai ayat take karantarwa irin wani abin ya zo na aiki ne in mai kyau ne ka yi umar kyau ne ka guje muskula nan wannan jinsi wannan bawan allah in wane ne wanda yake tsammanin wai a yi hasabu allin ya kadira alayya da iya tsammanin ba mai iko a kan shi mana ya tsayi ko ba ya gagaru kowa ya ce shahararri a kowane a garin makka wanda allah mai bala'i ƙari in ya kama na misali wata ya danne mutum goma ne ya kasa kusa daga ta kasa kusa daga inda yake in yi riki bala ya kashi gare shi iya da cewa masu alfaharin amma na kula halin dai jin mai isa mai ji allah bai iko kai shi wannan halin ta nan wanda yake na mana mara imani ya kulu a halakatu ma na lumana iya ta na halak mana na kashe dukiya mai yawa nan wancan ne ake magana kan shi ya kashe dukiya don yaƙi da addini wannan wa kullum duk masu yaƙi da addini suna kashe kuɗi suna bar dukiyarsu don su kare wannan da'awa هذا هذا هذا هذا الذكر يقول ما لم يسجد في الله وتترجمنا ثم تقول عليهم هذا ثم يقول لهم الله سنة تيجي تدوكي ذات قال يعني الله وتترجمنا ذات تيجي تدوكي كما ذات ذات الجائز بقي هذا بينا كنا كشف لي كان توجه توجه هاي الله بها أنا على الأغاني إيه wato sauki guda sun tafi alim hasara Allah sun mai gudu za ta kace dukiyar ko zama to kasara ce kuma za a rijaye su kenan kashe dukiya ya ta yi addinin bai magana ko kenan iya gani cewa ya kashe dukiya da fari ya kashe dukiya mai yawa kan adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce aya sabu Allah يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
na'am wannan aikin da yake zuwa iya kashe dukiya ko ɓanar dukiya don neman toshe hanyar Allah don ai abin ake a boye a jena a jena a jena alakta mai wannan halin a yi hasabu Allah ya rahu wannan aiki da yake na adawa da gaskiya ko addinin Allah bai tsammanin mana iya tsammanin ba mai ganin abin da shirkawa iya makirci ga addini iya tsammani ba mai ganin shi talakan aka to ya san da cewa ana gani shi shi Allah da yake adawa da addinin shi Allah ce alam na da Allah wa ainai shi ba mu sa mishi ba ido biyu wa lisanan wa shafatain muka ba shi harshe da lebe guda biyu na magana kinan kaga dan ka san shi Allah idan ma na ka asalin shi shi baka ni'ima ta gani kake gani da kuma zuwa da ya baka gani ya kasa ganin abin da kake wani wata nima ce da Allah ya maka san kenan Allah shi maka da nima kuma iya ga abin da kake yi abin da kake hudi na aiki na baki da na gababuwa iya gani shi ne ya baka halittar ma na magana da leɓe mai taimaka ma wajen magana ya ce wa hadainahun najidai Allah ya shirye maka an maka bayani hanya ta kware da ta banza ina da nasu sabira in masaka wani maka kura Allah bai ma hanya ana hanya biyu hanyar shiriya da hanyar fata sai ta dake ga mutum Allah ya maka bayanin hanya biyu ta tsira da ta shiriya mara da ta halaka kai me ce gaba فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة na'am yanzu an yi maganar yadda yake kashe dukiya cikin yaƙi da addinin Allah to Allah ya ce falaqata hamal aqaba maimakon ka je ka yi aikin banza hada da gaskiya kun baka nasara da ya zo maka mahalla da ya zo ma ya hau aqaba yace wa ma adraka man aqaba wa aji wa ga ya maka menene aqaba ga ma girma al'amarin wa ya ga maka wa sanar da kai abinda ake ce ma aqaba kun Allah ke nema a zo a yi an wa asali al'aqaba dutse mai wuyar hawa shi ne al'aƙaba dutse mai wahala hawa nan wani aiki ne mai wahala amma mai lada Allah ya kai mai maimakon kashe kudin wajen ɓanna a ka zo man kai irin wannan aiki mai wahala na al'aƙaba ce wadda mai al'aƙaba ce kwakko raƙaba Allah ya yi wake nan ku ‘yantar da bawa ‘yantar da bawa ba ƙaramin lada ba ne ba ‘yan wanda maka a musulunci da yawa sukan kawo ko turawa kan suka musulunci suna musulmi suna bayi da zaka zaka za an gani ba asali a tarihi musulunci ya isko bauta a duniya amma ya mata wani tsari wanda ba ta mata ba sai kaga duk wata katobara an kai babban laifi ka fara a cikin taddabawa ci farko ta kisa ne na sadar iyalai ne na zihari ne sai ga an dora yan taddabawa za a yi kallafi kaza shara ta kawo yan taddabawa kun ba wani Allah ya sa lada mai yawa iya da aiki mai ladan gaske na 'yantar da bawa duk na menene a ja hankalin mutane wani 'yantar da bayi musulunci ya kware shi a 'yantar da bayi a gaya ma fadala ta 'yantar da bawa kuma a aikace mazana ya su haɓai sun yi kuna ce wani ɗa da kai billahi kuram wanda da ba san haka ba bayan haka wata irin bauta ce mu a musulunci aka gana bauta shin ka bauta wanda su turawa suka ma kakanninmu sa musu sarƙa a wuya da hannu a dora musu kuri ana ba su kashi ya za a musu kai nan bauta su sa ku a ruwa a dabbobi in kuka yawa su turo cikin ruwa za a rage yawa in baka lafiya ba ruwa baka magani ka ba su wada sun turo cikin ruwa ba ta nan tarihin bauta su kawo kakanninmu turawa to bauta a musulunci ba ta mace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan inma huwa kawalukum sai Allah ta ta aibikum ce fa kulum fatimu wa tud'imun wal bisu ma tadbusun yace wannan bai ɗan uwan ku ne Allah ya saka ƙarƙashin hannu ku ci yadda su da abin da kuke ci ku sa musu kayan da kuka sa ka ku ɗora musu aiki mai wahala ولكن من أمر من يكون فكلفتك كلفتموه فأينوه يتكفوا دورا مثل أيكي بيوهلا kuma in kun dora ma bayi aiki mai wahala ku taimaka musu ku yi tare aiki tare da ku ko ka mai mota ka gani abin da kaci an ce ci amma sai ka idan ba wai abinci ko ba ci tare ba ko da noma da ci abinci da shi in wani lebur ne in menene in ma in me ci shi ma ya ci a musulunci bai dawa ko ka ci ya ji kamshi gurin a annabi ta ka bashi ko da kaɗan ne abin da kaci ka bashi yace kayan da kasa kasa gizina yasa gizina ne ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine wani sahabi sai ga wani ka yi zaɓi yadda sahabi da bawon shi sun sa kayan iri ɗaya ta wata bai da tsaf ci to in aka yi kai da bawon ka duka haka ɗaya ya ce ga abin da annabi ya mai kula salam ya ce mu ba su abin da mace abin da kuma ta ci kanin su ma su sa shi na sa kayan shi ma na mai irin su ya ce kuma kakka ɗora ma ba wa aiki mai wahala haka ne ce kakka ɗora masa aiki mai wahala ya ce kuma an kusa abin mai wahala ko kama a yi da ya mai mutum ya ga gaggar mu ne kenan bauta a musulunci bauta ta wata ta wulakanci da ake cikin mutunci amma duk da haka aka ce a yantar da su bauta daban ce a yau in wadda yawa wasu bayi an ka ba su ma suke moran masu gidan akwai yan wani muna tare da shi can ce garin su ƙauyensu suna da bayi wasu akwai bayi yanzu akwai su a wasu wurare akwai su a sai tarihi ne kuma mutunci bai kore ba ya ce to ya zama jiki ya zama al'ada kurin kan bayi su ne dai a kan suna hidima a gidajen kaza kaza sai wani ne kan shewaye ko ɗan boko ne cikinsu sai ya zo sai sa suke tawaye cewa su ba bayi bane ba su kaza kaza kaza to su suna da tunani da tijawan suka ce wani mai abu rigima da su kamar allama laraba ne da ya ce mai abu rigima ya ce duk wani wanda yake da baiwa kaza a gidan shi ko a ba su kintin sai su sai su kowa ta kanshi kowa ta kanshi domin sun gaba su suke komai suke musu da ba su abinci da ba su kaya sun rabace komai suke musu ce kun wahala in wani wani wani kuje kada kuje ne gudan wani kusa mu da wannan gudu suka je kwana biyu ba su yawa sun rabance abinci yanzu za su gina mai gida ba ka abinci ka je kama a koya ka sai da rabu gina ka sai da mai gidanka bai tambaye ka na ka suke ba tun biyan wahala bai ka suna wahala yawa a takaice da bauta ta musulunci ba ta tura mace ba to amma duk da haka bauta ce mai sunan bauta ba ce mutum da wani kanci amma aka ba da kuzarin ga lada kuma kai laifi kaza ta ci ɗantar da bawa kisa ne kuskure ɗantar da bawa jihari ne ɗantar da bawa saduwa da iyalai da gangan kuskure maza da ci ɗantar da bawa wanda kayan mutunci bauta mutunci mata kuma shi kata ba amma ya mata matsayi ya ce kenan shi ne al'aƙaba ya taɓa al'aƙaba hawa wani abin mai wahala shi ne ɗantar da bawa bai wanda kai kudin abin za ka zo ka ɗantar da bawa a wani ta'amun fi yau min zai masa gaba ko ka ciyar da abinci a wuri mai yunwa lokacin yunwa ka ciyar da bayan Allah abinci ka raba gwagwuna na shinkarwa ko abinci da abinci ka basu ba zai zamanin na yunwa amsa da tsada abinci na lokacin da kuɗi a banza ka zo kashi kenan har da har da kace kuɗi taimaka wa masu yunwa a lokacin yunwa ya ce yatiman da makaraba imma wanda za ka taimaka wa imma maraya ne makudanci ko kuwa au miskinin zamatar ba ko talaka mai talauci ya kai gaya za mu taba ta gama abin da nishin gaba da kasa kina ya ce gidan wani talauci ya kai mu gaya kina ka ce maka masa sadaka masa karamin kali don kashe kudin ga wajen wani yaki da addini ya yaki da gaskiya yace bayan wannan abin da da aka yi na yan tattabawa ce da miskinai da da marayu sun makana min alladhina amanu makana min alladhina amanu wa amilu ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة نعم Allah ce bayan wannan aiki na alkhairi da kai da suka yi ita sun makana minan lalina amon domin shi ne sharaɗin aiki ya amfana sai da imani duk aikin da kai na kwarai ka yantar da bawa kwari ba wurin shinkafa kai komi mataka ba imani bai wa ba bai wani ka alaka man amila saliha min zakar a usa wa mun fa da nufi nau ayatan tsayiba fa da nufi zai nau ayatan ya kama kan amalu kai sharadin imani na misali min zakar a usa wa mun Allah ce duk wanda aiki na gari namiji ko mace sharadi wa mun ya bai imani yana imani shine sharadin karbal aiki na gari shi ne khalisan sawaba yace kenan ya zama cikin masu imani wa tawasau bis sabr suka ma juna umarni da yin hakuri nan ya ga cikin zuwa asar ci sharadin samun tsira tsakanin takan samu yadda yau ta same ni gobe wa juna wasiya da abin da ya fito wa juna wasiya da hakuri an ce hakuri kala uku ne akwai asabar alal ma'amur وصبر الألم مهزوم وصبر الألم مقدورة الألم مقدور haƙuri a kan ma'amurat mene akwai abin da Allah ya ce a yi haƙuri akan bin umarnin Allah sai Allah ce mai azumi azumi shi haƙurin yunwa haƙurin kishirwa kana kallon sha'awa dole ka bar su wani iya cikin haƙuri ne a jimrewa wani wahalar don samun lada da yake ciki a karantar da mutane ba kana wahalar banza ba ne ba ku tashi cikin dare bacci ya ma daɗi ka daure ka bar matsala ka bar mata ka tashi ka zo ka sai sallah kai sallah duk daɗin barcin wani ka haƙuri a shaka akan ma'amur abin da kace kai a ce akwai mahzur haƙuri akan abin da Allah ya haramta kana sha'awa baka aure kake zina baka da kuɗi ga haram kake yi ga tambola ana yi ana ci kake yi ko da ba kuɗi ya haƙuri talautar ka shi ne haƙuri ga kuma halak ka yi zina ana kai muni to da abin da ke da mara kyau shi ne ka haƙuri haka haƙuri kan ma'amari al-magadur Allah kaddara ma iyawa ka samu rishi ko samun rashin lafiya a cikinka ko asarar dukiya shi ta al-maqdur shi ma ne kaga sai amma sai aka shar'anta ma sunna ce ma awa mutun ta'aziyya din ta'aziyya ta shahara akan mutuwa ne duk mutun ya asara ana mai ta'aziyya ba shi mai ta'aziyya tasabbur amma mutun hakuri kaza da ka samu haka Allah ya kaddara ai hakuri Allah baka ladan musiba ina irin wannan baba amma mutane mutuwa ka bashi hakuri shi ta'aziyya kenan asara ce a bashi hakuri shi lahiya ce duk wannan kenan sai shi kenan dole ake ana bukata tsakanin al'umma musulmi su rika ma juna wasiya akan yin hakuri ita wata wato da sabar suna tana ma juna wasiya da yin hakuri wata wato bil marhama kuma suna ma juna wasiya akan tausaya ma juna tausaya bayan Allah annabi sallallahu alaihi cewa irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama annabi ce ku jikan yan ƙasa na sama jikan ku kenan Allah ce ce la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda bai jikin mutane ma Allah bai jikin shi kenan ana kan tausaya wa mutane jirgin mutane tausaya wa bayan Allah ku ji kan an kasa shi ma sama cikin kwadar shi sai annabi ta da karaba kenan suna ma juna wasiya da tausaya mutane to waɗannan Allah ce ulaika atabul maimuna waɗannan masu waɗannan aiki na kwarai da imani da wani abu da aka jero su ne wanda ake ba takardu a hannun dama yana aljanna kenan ka samu alamu أما والذين كفروا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أما والذين كفروا كما آيهم kuma su ne ‘yan wanda ake ba takardu a hannun hagu su ne kira ‘yan wuta waɗannan alaihim narun musada su wannan wuta ce wadda za a ta kuma a rike kilo Allah ke yi ta gaba bismillahir rahmanir rahim والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
التي والشمس وضحاها na sotu shams allah ya buɗe wannan sura da rantsuwa duk a ƙura'ani babu inda allah ya rantsuwa mai yawa a jere kamar wannan wurin allah ya jere rantsuwa goma sha ɗaya ya jere rantsu da abu goma sha ɗaya kadi ba an kakkila ga wa shamsi allah ya rantsuwa da rana wajen haha da lokacin wallaha wal kamari allah ya rantsuwa da wata iza ta laha lokacin da ya biyo bayan rana nan ana ce iza ta laha daren sha hudu zuwa sha biyar za ka shi za ka ta ayyamul bi za ta ayyamul bi kwanakin haske me za ka ta kwanakin haske saboda a wannan kwanaki sha uku sha hudu sha biyar ga wata za ka ga rana tana haɗawa ga hasken wata za ka duniya ba ta rabuwa da haske ba a samun duhu wanda ya lura don kan lura wannan kwanakin sha uku shawar sha biyar ba a samun duhu domin ran tana haɗawa wata ya dungu da haske shi idan cikin haske muke kuma ga asaba na yi ya haɗa kuma asaba can kuma asaba ta yi kaga za ta ayyam ayyamul bi kin duniya ba ta mata duhu kinan alƙiya an ji za ta la kinan lokacin da ya biyo rana bayan ta fada shi ya wuto in ma cewa a ƙarshe ne farkon wata ma shi ne in bin da nake nan a nan ranar tana fadawa farkon wata da shi ma ya fito ko nan da Allah ya rantsuwa da wata da wata lokacin da ya biyo bayan rana dan zo kinan ku kinan ku yace wan nahari idza jallaha Allah na rantsuwa da lokacin rana nahar mu a hausa miki da rana rana amma ko a shams shi ce rana ta ko rana nahar lokacin ramta aka ta wuni a hausa ko wuni ko yini nahar lokacin da yake harkin shi da rana nahar kenan da Allah rantsuwa da lokacin lokacin da yake da lokacin rana zamu ce da wuni idza jallaha lokacin da hasken ina rana ya yayi duniya kudu kenan ko sai wallaili Allah ya rantsuwa da dare idza ya gasha lokacin da dare lilin duniya sai wa sama'i Allah ya rantsuwa da sama ita ma kuma ce wa ma bana iya rantsuwa da abin da ya gina sama wal ardi Allah ya rantsuwa da ƙasa wa ma da kuma da abin da ya shigo da ƙasar tare kenan ko wa nafsin rantsuwa da rai wa ma sauwa da wanda zai da ran a cikin cikin shi rantsuwa goma sha ɗaya sha ɗaya wa shamsi wa duhaha wa alƙamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha wa sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha sha ɗaya to wannan jawabin rantsuwa da Allah ya gaba ɗaya sai ya ce bayan ya ce rai da abin da ya tare a cikin jiki ya ce ta wannan fa'ala hamaha fujuraha wa taƙawaha Allah ya sa mara ilhami ya san bata ya san gaskiya duk mutum ko mutumin banza ya san aikin kwarai ko mutumin banza ya san taimaka abu ne na kwarai ko mutum ko ko a kafurci an san mazinaci ɗan duniya ne tun banza ne ko a cikin kawai an san zina aikin banza ne ko a kawurci ko a karar sun ɗan giya ɗan duniya ne mara mutum banza ne ko a kawure don ko a turai suna cewa baka ta kara sanar shekarar shan giya a waje ka a ɗaki ko a cikin buwa maka shan giya a waje a sun sakar ke kwata ɗan giya ko a ina sanar ɗan tambele ne bai da kima ko da wata ɓanna san ɓanna ko san dai san gaskiya ke Allah ya sa ma ilhama ya sa ma dai sanin abun kware da sanin abun banza to Allah jawabi Allah ce kad aflaha man
zakkaha wa qad khaba man dassaha
Allah ce kad aflaha man zakkaha hakika Allah tabbatar cewa ya rabauta duk wanda ya tsarkake rai shi wai babban tsarkake rai daga shirka tauhidi tsarkake rai da duk wani halin banza nan ne nan kira ne zuwa da cewa mutum ya fama na tsarkake kanshi wanke zuciya gyara zuciya shi daga wadda komi sha Allah ta hidai ta magana da bauta kad aflaha to man zaka duk wanda ya tsaka kira shi kenan fama baka dan adam mai neman tsira fama da zuciya yaki da zuciya tace babban adawaka zuciya ta tare da take annabi ce zuciya wannan kenan duk wanda ya tsarkake zuciyar shi ya rabauta kuma ce waƙar haɓa man da saha tabbas ya tabe duwan da ya gurɓata ran shi babban gurɓaci shirka da Allah da sanar kuma yuka miyagun aiki masu biyu bayan shirka Allah ce gaba كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
Allah ce kazzabat samudu bi dagawa samudawa kabila ta samudawa ta ƙaryata da maganar Allah ta hana su taɓa wannan taguwa ƙaryatar da annabi sali dalilin bi dagawa dalilin tsagerancin su ta guna da iri suka ƙaryatar da annabin Allah idin ba aka ashqaha lokacin da mahaifiyarta su ya tashi ya kama hanya ta zuwa suke ta taguwa shi zin ba ba kamar lokacin da an nema ne an yi taron ɗin duniya an yi tsangare wani suka wadda taguwar shi tsagera ya ce shi zai zama kuma ganin sa shi rage wadda halin ta yi shi idan ba a ta a lokacin da mahi siyasa ya kama hanya zuwa ina zuwa suke taguwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shi da mai iyatar mutane da kudar misali wanda suke taguwa taguwa annabi sali da wanda yake suke sai da ali a wannan wurin da annabi guda mishi to ce lokacin da mai iyatar wannan al'umma ya kama hanya alhaji ya ce faqalam faqalam rasulullah ka kallaka فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا الهالي من ذا الله تعالى يا جامس وانه ناقة الله wannan taguwa ce ta Allah ba an da raka musuwa da su'in kan ku tabbata da mugu abu ya musu wa'azi wannan taguwa kan ku tabbata ku shi wasu ku ku shaɗe ta ku kula da shaɗe ta majid da haka suka ce ina fakaddabu fakaddabu fa aqruha fa lam yama alaihim rabbuhum bi ذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
fakaddabu suka karyatar da annabin Allah kan abin da ya ja musu na musu kashe kan taɓa wannan sabuwa su bar ta ci ƙasar Allah kuma ta sha ruwa amma fakaddabu ba a ruwa suka zo ita shine aka ba salu labari an soke ta an soke ta to ta matsa wuce za ku tsarta ayyam zalika wa'adun ghayr makhdud bana kwana ku gade ku kuma Allah ce kwana ku yayi fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha Allah ya dirkake su maka dirkakewa Allah ya mutu azaba gama gari ya dirkake garin gaba daya da azaba dalil na yuzu ya tafi sawaha azaba aka halakar da kowa har yara ta an yawa ne ba wannan kabari ba wannan karaga ya tafi sawaha wani abin da Allah ya tsaka garin gaba ɗaya ga masu azaba Allah ce wala khafu uba Allah ya tsara bin tsara abin da biyo baya kace kai kaza da biyo baya kai karan ka kotu ko ko ta kotu duniya wala khafu uba Allah ya bin tsara abin da biyo baya ya gama su an tsare ba ko ringa kai gara ha Allah bai abace kai gara ba ku yi abin da kira da haka yan uwa kullum mutum tsoron Allah da zaka in Allah ya abuwa mun kai gara an wa abu kaɗai da ake a wannan zamanin namu ya isa aya ga mutane cewa Allah ya labarin shi kun dole ka dangana dan wannan bala'i da ake masa da shi da wannan iska wannan na gobara na ruwa da ake mutu sai da aiko shi idan hakuri ba shi an kai kala mutum duniya an kala kala kala gobe mai daba dole kai ba ta kai dole ka tsaya gurin dole ka mai kauya ko ka dubu ka kalli ko Allah ita ce wa kushin nabi a wai latif ce ta wushi ko ga gadab ta gadab ta biya wai abin ne gurin ba Allah ne gurin kuma Allah iya abin shi iya abin shi bai tsoron abin zai biyo baya wannan shi ne ƙarshen wannan sura tana karantar da mu dai mutum ya hakara da kamun Allah Allah ka yi talala aka yi ma talala a gaya ma ka zai ka abubu dole wani mun gaba ɗaya ko Allah kuma annabin Allah wa yayi wa'azi yayi wa'azi take shi ne kuma Allah ya su an jima ana an shekaru haka kai Allah ta azaba kidan kullum kada dai Allah ya kyale ana kaza an kyale kaza baka san mu irin shirin da Allah ya yi ka ji tsoron kai ne kar kamun Allah zuwa cikin kujin Allah kurum kullum da mutu cikin shiri Allah taimake mu ya zama a kan shiri rayuwa cikin takatsantsan da mai imani ko da ba wata ba ba akwai mutuwa in ba kiyama kai tsaye yanzu akwai ajali kun ba a gani ajalin su yau ne ko gobe a ina ne a mota ne a gada ne a ina ne a ruwa ne ba ka labarin kun zai iya wani kawai kan da gida ka mutu nawa kai ba wani mahabba abu da gida gara Allah kuma ayin da yawa gaban ka aina garu sai kamar wani zai wani zai yanzu zai yautawa eh wani wani ne kai mata haka ne wani yanzu yanzu a shi ne yanzu kai mata haka ne ba mu ha wani yanzu yanzu wani kuna ga gaban ka yanzu ba an da yawa Allah shi Allah saka mu da imani Allah ba mu karin imani da kare kanmu da mu'amala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته